أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa musulmi yau muna ɗaya ga watan ramadan hijira ta manzon tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara ta 1441 insha Allah ta'ala kamar yadda aka sani muna gabatar da tafsiri a masallacin imamu malik daga karfe uku na maraice zuwa karfe hudu to saboda wannan yanayi da duniya ta samu kanta ciki da kuma uzurra da suka gitta da haka sai muka ga cewa tun da ba za a samu damar gabatar da karatun a can ba insha Allah ta'ala za mu gabatar da karatu a nan gidan TV na Bonferai daga karfe biyar zuwa abin da kai zuwa karfe shida da izinin Allah subhanahu wa ta'ala da haka muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu a cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya insha Allah ta'ala a karatun da muke yi Imam Malik mun tsaya ne akan farkon suratul A'raf duk da yake mun karanta aya biyu zuwa uku to yau da yake kuma bagirin ya canza insha Allah ta'ala za mu fara a farkon suratul A'raf malam bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلى لمن أري ina neman kariya daga Allah subhanahu wa Allah subhanahu wa ta'ala ko gun Allah subhanahu wa ta'ala daga shaitan ash-shaytan wanda yake kangararre wanda ke bijire mu umarnin ubangijinsa ar-rajim wanda yake jefaffe abin abin nisantarwa daga rahama Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa malamai suka ce shi shaitan kamar kare ne idan kare ya tunkaro ka ka nemi mai shi ya dakatar da karensa gare ka yafi ka ce zaka yi haƙi karen to Allah subhanahu wata'ala shi ya san hanyar da ta dace ya baka kariya da haka kai ba za ka iya ba kanka kariya daga shaidanin aljani ba shaidanin mutum kuma Allah ce ka mai mu'amala kyakkyawa za ka samun dacewa da shi gwargwadon abin da Allah subhanahu wata'ala ya yarda kuma ya lazimta na hikma bismillahir rahmanir rahim za mu fara karatu da suna Allah ar-rahman shine wanda yake ya siffanto da rahama duk da yake wadansu malamai sun ce ar-rahman mai wanda rahamarsa ta game kowa a nan duniya arrahimu kuma wanda rahamarsa ta ke banta ga mu'minai ranar tashin alkiyama amma malamai suka ce zance mafi inganci arrahman shine Allah ya siffanto da rahama ba tare da an hankalta ma ya saddar da ita ba zuwa ga su halittunsa kenan sifa ce ta zati ibn kima sifatu zat arrahim kuma tana iya ɗaukar sifatu zat ko sifatul fi'l domin tana nuna Allah ya sadar da rahamarsa zuwa ga bayinsa alif lam mim sad waɗannan harufa guda uku ko guda hudu ana kiransu huruful muqatta'a al hurufu al muqatta'a saboda ana karkasa su ko rarraba su ko yayyanka su a lokacin da za a karanta su suna da hali guda uku alif shine wanda ba a ja daga cikin su sai hayyun tahurun kenan da ha'un da ya'un da ta'un da ha'un da ra'un su ko ana jin su biyu su ne hayyun tahurun ha ya ta ha ra sai kuma sana qussu ilmak wanda da sinun da nunun da qafun da sadun da ainun da lamun da mimun da kafun waɗannan su kuma ana jin su shida shida kenan wannan ita ce ka'ida ta karatun su a cikin alqur'ani malamai suka ce waɗannan harufa ba su da ma'ana a bi su ɗaya bayan ɗaya a ce harafi kaza ma'anarsa kaza amma suna nuna mu'jiza ce ta alkur'ani mai girma ma'ana larabawan da suke inkari ko mutanen da suke musun cewa alkur'ani daga wajen Allah yake to waɗannan haruffan da ake magana da su da yaren larabci to da su ne aka saukar da alkur'ani in kun ce ba daga wajen Allah yake ba to ku kawo irinsa shi yasa mafi yawancin surori na alkur'ani zaka ga in an kawo waɗannan haruffa za a biyo da bayanin wannan littafi ne misali suratul baqara alif lam mim ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين سورة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق سورة الرعد ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون da dai sauran ayoyi waɗanda suke nuna cewa ishara ne zuwa ga cewa alkur'ani an sabkar da shi da waɗannan harufan waɗanda kuke magana da shi in kun ƙaryata ko kun ƙaryatar da wanda ya zo da shi to ku kawo irin alkur'ani malam sai Allah ya ce
كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين كتاب شيء القرآن للتافيني أنك أوش نكرة للتعظيم دون أنون للتافيني مي أوكاكا مي جرما مي درجة أنغانيكو unzila ilaika wanda Allah ya saukar da shi zuwa gare ka an gane ko wato ilaika tana tabbatar da manzancin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan kasancewa alqur'ani kitab littafi wannan yake nuna cewa in an rubuta alqur'ani an hada shi a matsayin littafi bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba bid'a akai ba domin Allah ya kira shi kitab da haka shi yasa ɗaliban ilimi lokacin da suke tattauna kan waɗansu matsaloli a daina rinka wato a daina wuce gona da iri wajen ba da dalilai ko don sun saba ma wani na fata an fahimce ni Allah ce to fala yakun fi sadrika harajun min kada ya kasance a cikin kirjinka an gane ko akwai harajun kunci daga alqur'ani ko kuma harajun waɗansu malamai sun fassara shi da shakka domin lokacin da zuciyar mutum ta yi kunci za a samu shakka a cikinta to dan haka dai waɗansu malamai sun ce haraj nan kunci ake nufi an gane ko kenan kada ya zamanto akwai kunci saboda da'awar da kake yi mutane suna ƙaryata ka da yawan mutane idan suna wa'azi ana yi musu musu don su yana ɓaci ba abin damuwa bane an ƙaryatar da annabawa duk abin da za a gaya ma malami mai wa'azi a yau an gaya ma annabawa irin wannan in mahaukaci ne an gaya ma manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mahaukaci ne wa qalu ya ayyuhallazi nuzila alaihi dhikru innaka lamajnun idan mawaki ne an gaya masa an ce shi mawaki ne Allah ya ce wa ma huwa bi qawli sha'ir sannan kuma an ce shi boka ne wa ma huwa bi qawli kahin qalilan ma tadhakkarun ko ba haka ba duk abin da ake faɗa daga an faɗa illa dai kawai abin da ake bukata ka gane cewa ba kai ne zaka shiryar da mutane ba Allah subhanahu wa ta'ala shi ke shiryar da wanda ya ga dama Allah ya shiryar da mu kuma Allah ya tabbatar da mu akan shirya wala yakun fi sadrika harajun min kada ya kasance a cikin wato kirjinka akwai shakka malamai suka ce nan duka ko shakkar ko kuncin abinda ake nufi al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam in kunci ne to ana nufin kada ya masa tasiri domin Allah ya halicci dan adam dole sai yayi bakin ciki amma kada ka bari wannan bakin ciki ya ma tasiri ka kasa gudanar da ayyukanka amma kuma yan ka ce a'a fala yakun fi sadrika harajun shakkun to na ana nufin wato al'ummar sa ake nufi kamar yadda Allah subhanahu wataala ya yi bayani a cikin wasu ayoyi da dama zaka iske an faɗi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma kuma al'ummar sa za ta shiga ciki fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilaik فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين منه دان سبو دا دعوات كي يد القرآن كسامو شكا كوكونتي Allah ya sabkan maka da Alƙur'ani ba dan wannan ba litunzira bihi wannan ita ce malamai na wato tafsiri da malaman lokaci suke kira lamu ta'lil an sabkar da alkur'ani litunzira bihi don ka yi gargadi da shi a gargadi wa a gargadi waɗanda ba su yi imani ba amma wannan ba shi ke nuna su kaɗai za a yi ma gargadi ba a'a a gargadi kuma masu imani domin da yawa daga cikin malamai masu karatu sai su ce gargadi kafirai za a yi ma bushara kuma muminne za a yi ma bushara a'a asalin bushara za a yi ma kowa bushara mumini za a yi masa bushara da cewa ya dage akan abin da yake a kansa har zuwa ya samu shiga aljanna kafiri kuma ana iya kwadaitar da shi rahama Allah ya dawo a yi masa bushara da cewa duk abin da ya aikata Allah zai iya gafarta masa kaga sai ya zo a yi masa bushara da rahama Allah haka gargadi ana makafiri gargadi in ya mutu akan kafirci ko a yi masa gargadi da azaba ko ba haka ba shi kuma mumini ana masa gargadi cewa kada ya ja da baya kuma a yi masa gargadi da cewa ya hattara da shaidan kada ya nuna mai shaidan ya nuna masa cewa ya kai karshe ya ci nasara a rayuwarsa kenan al-inzar da at-tabshir duka kowa ana yi ba sai dai ya danganta daga irin yadda za a yi an gane ko da yawa wasu ka sun ce a ai masu imani ba ai musu gargadi wa ya ga maka Allah ce wa anzir bihi alladhina yakhafuna an yuhsharu ila rabbihim laysa lahum min dunihi waliyyun wala shafi'un la'allahum yattaqun da haka har masu imani ana yi musu gargadi litunzira bihi dan kai gargadi wannan lamu ta'lil ne akwai ababe da dama da suka sa aka saukar da alqur'ani nan dan an ce litunzira bihi kuma an shafe walitubashshira domin da ba al-inzar ma al-bishara an gane ko sai wato gargadi na tare da bushara domin ba za a yi wa'azi ba a tsoratar kawai ba za a yi wa'azi kuma a yi bushara kawai domin idan aka tsoratar da mutane kullum malami ya zamanto yana tsoratar da mutane to ba za su iya sauraron wa'azinsa ba domin jahannama zai kawo kusa kowa sai ya ga cewa zai shiga jahannama idan kuma kullum malami ya zamanto falala yake basuwa sai mutane su lalace su wato su daina jin tsoron ubangiji su ga cewa kawai da sun zo aljanna za su shiga shi yasa za a kalli halin mutane idan an kaga mutane suna sako-sako da ibada a tsoratar da su idan ai mutane suna kokari sai a ce musu su yi irin yadda za su iya haka ne malami yake tafiya da haka dai wannan ba shi ke nuna an saukar da alkur'ani don wato inzar ba wato gargadi a'a abubuwan da Allah saukar da alkur'ani saboda su suna da yawa an saukar da shi don ayi hukunci inna anzalna ilayka alkitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araka Allah sannan an saukar da alkur'ani don ayi ma mutane wa'azi da shi don a karantar da mutane tauhidi hadha balaghun linnas ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب da haka an sabkar da alqur'ani kuma don ayi tadabburin ayoyinsa kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab sannan an sabkar da alqur'ani don a bayyana ma mutane abin da ke cikin sa wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun shi yasa wato ta'addudu ta'lil wani in yaji an faɗi ta'lili guda a cikin alqur'ani sai ce bakin wannan ake nufi alhali kuskure na abubuwan suna da yawa akwai al'ilal al-musarraha kamar waɗannan da muka kawo akwai al'ilal al-mustanbata litunzira bihi wa zikra kuma ka tunatar lil mu'minina ga mu'minnai an keɓance ta ga mu'minnai saboda su kaɗai ne suke amfanuwa wa zakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin walladhina la yu'minuna fi adanihim waqrun wa huwa alaihim ama ulaika yunadawna min makanin ba'id masu imani sune wa'azi yake amfanin su duk lokacin da aka yi wa'azi innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana shi yasa ba cewa za a yi a daina yin wa'azi ba kullum ma za a yi wa'azi wa'azi bai isa ya za a yi wa'azi ya isa sayyidina Usman yake cewa law tahurat qulubukum ma shabi'at bil qur'an da zukatan ku sun tsarkaka ya ku mutane da ba su taba koshi da alqur'ani ba amma kai ka ce zuciyarka ta koshi da alqur'ani subhanallah Allah kai mana tsari malam sai Allah ya ce ni اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون الله سبحانه وتعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم wato ku bi abin da aka saukar muku daga wajen Ubangijinku shine Alƙur'ani an gane ko idan ka bi Alƙur'ani wato shi alqur'anin nan kuma musaddiqan lima bayna yadayhi duk littattafan da suka gabace shi ya gaskata su an gane ko kina sai zama to duka ne ka gaskantar da abin da Allah ya saukar in ka gaskata alqur'ani littattafan da Allah ya saukar waɗanda ba a canza su ba ka gaskata su an gane ko sannan wanda ya imani da sauran littattafai in annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yazo wato an nuna kuma abishi da haka yake rubuce a cikin littattafansu don haka dai ma unzila ilaikum min rabbikum alqur'ani ake nufi amma wanda duk ya bi alqur'ani zai gaskatar da waɗancan littattafan cewa daga wajen Allah suke wanda kuma yake yana akan addini na kiristanci ko yahudanci ayoyin da ba a canza ba zai ga cewa hakikatan addinin musulunci shine addini na gaskiya ina fata an fahimta to ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum ku bi abin da aka saukar muku daga ubangijinku ar-rububiyya ubangiji wanda shine ya halicce ku sannan kuma shi ne ya mallake ku sannan shi ne ke tafiyar da al'amuranku kenan ko wannan shi ya cancanta a ce an bi umarninsa duk wanda ba ka bin umarninsa wanda ba Allah ba ba shi ya halice ka ba na ɗai kenan kuma bai mallake ka ba sai dai yana mulkin ka domin akwai bambanci tsakanin mulki da mallaka yanzu mutum a gidansa yana mulkin iyalinsa amma ba mallaka shi na ba don ba yanzu in zai yi wani abu gwamnati za ta iya kama shi ta ce a'a baka da izinin ka yi abu kaza game da iyalinka hatta da shugabanci na duniya shugaba yana mulkin mutane ne amma ba ya mallaki mutane ba domin mutane ba za a kira su bayi bayi ba za a kira su ƴan ƙasa kenan wannan yana nuna akwai bambanci tsakanin mulki da mallaka to shi Allah shi yake mulkin kowa kuma Allah shi ya mallaki kowa kuma shi ya halicci komai da kowa sannan kuma shi yake tafiyar da al'amarin kowa shi yasa umurninsa ne ya cancanta a bi ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum Allah ce to wala tattabi'u min dunihi awliya kada ku bi wasu awliya jam'i ne na wali suna mai karewa da ya'un ya zana zuwa a wato abin nan abin nan azam jam'i shi abin nan kamar waliyun sai a ce awliya an gane ko kamar jawun sai a ce ajwa kenan af'al kenan awliya kada ku bi af'ila wato masoya waɗansu majidin talamari waɗanda ba Allah ba domin duk wanda zaka bi wanda ba Allah ba akwai sifofi na tawaya da suke tare da shi na farko akwai mantuwa kaga ko mai mantuwa bai dace a ce ya zama to shine wanda bai jibin lamarin ka ba na biyu akwai mutuwa in ya mutu to ina zaka je kuma na uku akwai kasawa to kaga wannan shi yasa babu wanda za ya cancanta a dogara gare shi in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba. To wannan aya alaran ma akwai ɗan bayani kanta sosai, saboda ‘yan ƙur'aniyuna suna ribanta wannan aya. Na biyu, ‘yan abin nan zahiriya, maza ba ta zahiriya a fannin fikihu suna ribanta wannan aya. Sai da su ‘yan ƙur'aniyun suna ribanta wannan aya ta hanyar su yi inkarin hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Su ko ‘yan zahiriya suna ribanta wannan aya ta hanyar su nuna cewa kenan abi abin da Allah ya saukar kenan alqur'ani sun yarda da hadisi amma su sun yarda da hadisi da ijma'i tunda alqur'ani ya tabbatar da ijma'i akwai ayoyi wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu alhuda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin ghayra sabilil mu'minin kaga ya bi hanyar da ba ta mu'min ne ba suka ce ijma'i kenan sai suka ce to amma su musu yarda da kiyasi ba to waɗannan mutanen musamman a yanzu nan suna da tasiri a cikin wato al'ummomi za ka ga suna kawo shubuhuhi suna ta tabajjuh jiji da kai na ƙalubalantar duniya da abin da ya kama da haka sai suna ganin kamar akwai karatu da ilimi saboda sun karanta waɗansu shubuhohi waɗanda ba kowa ya karanta waɗannan shubuhohin ba to shi yasa muke son dole sai mun yi bayani akan waɗannan qadaya gurgurdon abin da hali ya bamu saboda muhimmancin su na farko za mu fara da ƴan qur'aniyun ƴan qur'aniyun ba yau ne aka fara su ba a duniya wato tun zamanin Imam Shafi'i ka diba cikin Ar-Risala na Imam Shafi'i in an ce Ar-Risala littafin sa da ya bayani kan usulul fiqh ba risala wannan ta malikiya ba ta Abu Zaid al-Qayrawani ba ita ake nufi ba tun hijira Imam Shafi'i ya bar duniya tun hijira tana shekara 204 kina kaga alal akalla Imam Shafi'i ya kai shekara 1200 da na abu marbin sa da duniya to tun wannan lokaci ya hadu da irin waɗannan masu wannan akida me yasa wani zai zo ya ce a'a ai wannan akida kwanakin nan ne ta bayyana Imamu Shafi'i ya haɗu da mai wannan akida kuma ya rubuta wannan bayani a cikin littafinsa. Sannan kuma Imamu Suyuti ya littafi akan wannan, ya sanya masa suna Miftahul Janna fil ihtijaj bis sunna. Sannan kuma akwai wani babban malami a ƙasar Misra ya yi wani littafi sunansa Al-Hadith wal Muhaddithun ko ko Inayatul Umma Al-Islamiyya bis sunnan nabawiyya Muhammad Muhammad Abu Zahu yana daga cikin malaman ulama'ul Azhar kulliyata usuluddin. sannan kuma Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya yi littafi Al-Hadith Hujjatun bi nafsi fil aqaid wal ahkam sannan kuma akwai wani dalibi da rubuta littafi a Jami'atu Ummul Qura wanda akan wannan aqida ya bincike sunansa Al-Qur'aniyun wa shubhatuhum hawla sunnah sunansa Khadim Husayn waɗannan littattafan yana da kyau ɗalibai musamman malamai ku karanta waɗannan littattafai idan ka karanta waɗannan littattafan za ka ga waɗannan mutanen ba su da wata shubha da za su zo ma illa dai kawai soki burutsu da shirme ne suke yi domin rashin sanin wannan aƙidar ke sa farko su waɗannan mutanen suka ji ƙarfin yaɗuwa a cikin al'umma bari mu bi su mu gani shi inkarin sunna tun zamanin ma khawarij ba yau aka fara inkarin sunna ba tun zamanin matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai jama'a da ake cewa haruriya wanda Aisha ta yi magana akan wani lokacin da wata mata ta yi mata fatawa ta ce mata a haruriyatun anti shin ke haruriya ce to kaga wannan yana nuna cewa tun wancan lokacin akwai wannan al'umma bisa doron ƙasa. Inkari su khawarij da mu'tazila galiban ma suna inkarin wato ayoyin da ko hadisan da basu dace da abin da ransu yake so ba su haka ne kaidar su to kaga kuma wannan hatsari gare shi shi yasa ake kira al-inkarul juz'i amma su yan qur'aniyun na zamani duk sun karyatar da hadisai to bari mu bi su mu gani na farko hujjar su shine sai ka jinci maka ai al-qur'ani ya isa komai wa ma farratna fil kitabi min shay Allah ya ce wa nazzalna alayka al-kitaba tibyana li kulli shay al-qur'ani ya bayanin komai to dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi na wato al-miqdam bin ma'd yakrib hadisin yana cikin sunan tirmidhi sannan kuma wato akwai riwaya ta Abu Rafi wanda sunansa Aslam shi ma hadisin nasa yana cikin sunan Tirmidhi sannan kuma wato Abu Dawuda ya ruwaito wannan hadisi da shi da Ibn Majah daga waɗannan zaratan sahabbai na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan kuma akwai riwaya wajen Abu Dawuda daga Ibad Sansariya kuma da waɗannan sahabban guda biyu sannan kuma Imam Al-Hakim ya yi riwaya gare su waɗannan sahabbai wato shi Al-Miqdam da Abu Rafi' da Al-Ibrad Ibn Sariya wannan muna kawo shi ne saboda wani lokaci kada mutum ya ji wani hadisi a wani wuri daya in bai same shi bai ce a ai wannan hadisin babu shi muna kira ga dalibai su yi hasara da wannan wannan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake faɗa a gurguje cewa wata rana za a zo a karanta ma wani hadisi ko magana daga wajena fa yaqulu hasbuna kitabullah zai ce littafin Allah ya isa ashe kafin waɗanda mutanen su bayyana manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya san da za su bayyana su ce hasbuna kitabullah har manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake sifanta yadda wannan mutumin zai zama ala arikatin yana akan karaga kwance yana jin daɗi saboda su waɗannan mutanen ba su ɗauki cewa girman mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wani abu ne mai muhimmanci ba to dan haka da wanda suke zuwa sai ce ai Allah ya ce ma farratna fil kitabi min shay kai in baka sani ba sai ka dubi ai Allah ya ce wa nazzalna alayka kitaba tibyanan li kulli shay'in to in alqur'ani an sabkar da shi ya bayanin komai to su me yasa suke karatun fiqh ko mu ce me yasa suke karatun nahwu da sarfu da balagha domin su ba su yarda da fiqh ba ba su yarda da sarfu ba ba su yarda da fiqh ba ba su yarda da hadisi ba amma suna karatun balaga suna karatun larabci to shi ko wannan larabcin da suke karatu a ina suka samu shi ina fata an fahimce ni to wannan cewa hasbuna kitabullah shubha ce wadda ba a yadda da ita ba na biyu sai ka sun ce to ai sunna ba wahayi bace wani annabi da an kasaba kan ma bukhari wani annabi da an kasaba kan ma muslim wani annabi da an kasaba kan ma risala kaga kai in baka fahimci kace awu haka nan annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an bashi alqur'ani annabi isa an bashi at-taura annabi musa an bashi injila annabi Dawud an bashi zabura to wani annabi da an kaba Bukhari ne annabi da an kaba Muslim kaga wannan shubha ce as-sunna laysat wahyan shikenan sai su yi wuri su kunce su alhali sunna kala biyu ce akwai sunna ta magana wadda manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa akwai sunna ta aiki yayi a aikace an ga yadda yake sallah akwai sunna kuma ta taqrir an yi abu gaban sa bai hana ba wannan ya nuna cewa abin nan gaskiya ne to amma ya zaka yi ka gane cewa in an danganta hadisi zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wa hadisi ne shi mai hadisi ba ce maka yayi shi na ya kirkiro hadisin ba a'a an ga manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗi kaza ko ya aikata kaza sai aka rubuta aka ce ga abin da ya faɗa kuma shi annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi izinin ya bayani alqur'ani bai dace a ce malamin ka ba shi na zai fassara maka alqur'ani annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yadda ya fassara alqur'ani bai yi ba tunda in malamin ka zai fassara alqur'ani da yaren shi to shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zai fassara masa habbai alqur'ani da yaren shi tunda su larabci suke ji ko ko ba sai an fassara musu ba ina fata an fahimta to da haka wannan soki burutsu ne da wata hanya wanda suke bi da haka shi bukhari da muslim a'a yadda manzo ne ya fassara alqur'ani da yadda ya aikata alqur'ani a aikace ba wai wahayi su da an kai ma wani annabi ba daga ciki zaka ji sun ce maka in an kai hukunci da sunna to shikenan wannan zai sa an yi shirka da Allah dama suna son su bambanta tsakanin Allah da annabi ba a bambanta tsakanin Allah da annabi shi manzon nan in ka ji ya halatta abu ko ya haramta shi da izinin Allah ba shirka bane annabi isa alaihi salam ya ce wali uhilla lakum ba'd alladhi hurrima alaikum sannan a cikin suratul a'raf Allah ya faɗi sifofin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin at-taura da injila الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث كاغا منظر من يحل لهم ينا حل التامس kaga alhali ko ba manzo ke halattawa ba Allah ne yake da izinin halattawa wa yuharrimu alaihimul khaba'ith manzon nan zai haramta musu amma don mi da izinin Allah ne zai ji shi yasa ba za a bambanta ba a ce don an yi hukunci da sunna manzo ya faɗi da za a yi ka ce a'a an yi shirka ba shirka bane Allah ya faɗi wannan aƙida ce aƙida ce ta Yahudawa wanda suka bijire ma Allah kuma suka kafirta wanda kuma duk ya bi wannan aƙida bayan gaskiya ta bayyana gare shi yayi kimeme ya bi son ransa wallahi zai fita daga cikin musulunci Allah ce innal ladhina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bayna Allahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhidhu bayna dhalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina 'adaban muhina ko da wannan aya ta sauka akan ahlul kitab waɗanda suke bambanta wa tsakanin Allah da manzanninsa Allah ya faɗa wa yuriduna an yufarriqu baina Allah wa rusulihi sun ce a Allah daban manzannin shi daban kina abinda Allah ya faɗi daban annabi abinda annabi ya faɗi daban wa yuriduna an yattakhidhu baina zalika sabila su yi imani da sashe su bar sashe su ce a'a ga wata hanya wanda za a bi wannan idan mutum yayi ba akan jahilci ba da gangan to wannan bai da wani uzuri gaban Allah sauran mutane kuma da ke cikin jahilci Allah ya ganar da su sannan hujjar su ta uku an gane ko wai sunna ba shari'a bace a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suna cewa lam takun sunna shar'an fi ahdin nubuwa wai ga maka sahabban suna ganin abinda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake aikatawa in ba wani sahabi bai aiki da wani hadisi ba tana yawa shi lokacin wa hadisin bai kai ka sanin shi ba sunna zamanin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kadiba sayyidina Umar yake bada labari shi zai je ya aiki a gona ko a lambunsa ya dawo abokinsa ɗaya ya je makarantar manzo sallallahu alaihi wasallam gobe shi sayyidina Umar ya dawo shi ko wancan mutumin ya je wajen aiki haka suke yi tabadul baiwa ilimi ya yaɗu cikin al'umma kowa ya zama ya san komai kenan da wani sahabi bai wani aiki da hadisi ba ba shi ke nuna wannan ba kenan cewa sunna zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam bai yi shari'a da ita ba ƙarya ne domin abin da ya aikata na hukuncin shi ne an ka ce ya aikata ba wai wata abu na an ka kirkiro ba zamanin bayan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda suna wasa ne da hankalin mutane an ce ga yadda annabi ya sallah to me yake nuna cewa ga yadda annabi ya sallah a ce maka hadisin rubuta shi an kai bayan annabi ya mutu to bayan annabi ya mutu in an rubuta yadda annabi ya rayu kuma menene zancen bambanci tsakanin wannan da wannan ina fatan kuna fahimta ta to dan haka dai wannan shubha ce wanda yana da kyau ɗaliban ilimi su fahimce ta abu na gaba sai suka ce ita takayyufu sunna bi dhurufi man shahada rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai ce a ai ita sunna tana da alaka ne da wanda ya ga manzo ya aikata wani abu to wanda bai ga manzo ya aikata wani abu ba to shikenan ba wani abu alhali kuma manzon na an turo shi zaman to abin koyi ga dukkan al'umma laqad ja'akum rasulun min anfusikum sannan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana shi manzo an turo shi dan ai koyi da shi to rashin yin koyi da manzon na ai ba karamin tashi hankali bane dan haka shi wani wanda bai ga hadisin ba bai zo gare shi ba bai zo hujja gare shi ba ko alqur'ani cewa an kai wa uhiya ilayya hadha alqur'an li unzirakum bihi wa man balagha da wanda alqur'ani ya kai gare shi wanda alqur'anin ayat bata zo kansa ba ta zo hujja gare shi ba to haka ba hadisin in bai kai ga mutum ba bai zo mutum hujja akan sa ba sai ya kai gare shi Allah ya kyauta to daga cikin hujjojin su suna cewa shi hadisi wato dukhulun naqd ala sunna sanadan wa matan wai hadisi ai ana iya nakadin shi a ce wannan hadisi ya inganta sahihi ne da'ifi ne wanga hadisi ne mu'anan kaza kaza kaza kaza wannan duk tace hadisai ne shi alqur'ani Allah ya alƙawarin zai tsare shi ko ba haka ba ya ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun to sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam za ta fassara alqur'ani ita ma ta shigo ciki domin bai yiwa Allah ya kare alqur'ani bai kare sunna ba in haka nan ne kenan ai yadda annabi ya fassara alqur'ani kenan Allah bai kare shi ba amma su ba za su yarda da wannan ba sai sun ce sun kawo shi ba sai sun rarraba tsakanin manzo da annabi Allah ya gane da mu sannan daga cikin hujjojin su domin hujjoji guda goma sha ɗaya da suka fi yaduwa shine suna cewa as-sunna tazra'u al-furqa bayna al-muslimin sunna tana kawo sabani tsakankanin musulmai saboda wanga ya ce hadisi da'ifi ne wanga ya ce hadisi sahihi ne to ai shi sabani Allah ya alƙawarin ba yadda za a yi sabani ya kare a duniya ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين sannan shi saɓani kala biyu ne idan mutum ya ga gaskiya ya kauce wannan mutumin shi ne ake zargi amma mutumin da ya iya ƙoƙarin shi bakin abin da ya kai na gaskiya Allah ba zai kama shi ba annabawa ma sun yi saɓani kuma Qur'ani ya tabbatar da wannan kafin ba ka je zuwa ga hadisan da kake suka Allah ya ce wa Dawud wa Sulaiman id yahkumani fil harf id nafashat fihi ghanamul qawm wa kunna li hukmihim shahidin fa fahamnaha Sulaiman wa kullan atina hukman wa ilma وسخرنا مع داوود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين Allah ce da Dawud da Sulaiman sun yi sabani kan hukunci kuma fa fahamna ha Sulaiman sai Allah ya ganar da Annabi Sulaiman wanda yake nuna maka cewa da yana iya fahimtar abin da mahaifi bai gane ba sannan kuma Annabi Sulaiman wato shine da Annabi Dawud yana matsayin alkali kaga ga matsayin mahaifi ga matsayin kasancewa shi jagora alkali dukkan su kuma annabawa ne to ya an kai suka samu sabani to don haka yi samun sabani wannan duniya ba wanda ita hana a samu sabani wannan ƙarya ce kuke yi kuma me yake nuna cewa wannan magana ba gaskiya ba ce shine cewa saboda ku kanku kun yi sabani akan abubuwa da dama wani ya ce sallah raka'a ɗaya ce wani ya ce ma babu ma sallah a daina yin sallah wani ya ce a'a ayi tsaf a zo a kalli gabas wani ya ce ayi raka'a biyu wani ya ce a'a sallah duk lokacin da kaga dama zaka yin sallah an gane ko wani ya ce a'a sallah raka'o'in ta babu cikin alqur'ani amma dai haka an kaga mutane suna yi wani ya ce alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan fikafikan mala'iku su ne a sallah wani ya ce a'a wa aqimus salata an kace a tsaye da sallah to fi'ili amri ya zo so 17 a cikin alqur'ani wa aqimus salata to ban sani ba ita ko sallar nafila ita ko idana zai samu mutana ta wa aqimu wa aqimu salata abubuwa ne ga sunan to da haka tunda ku kanku da kuka iddia'in ku rike alqur'ani sabanin ku yayi yawa wannan ya nuna rike kuke da alqur'ani ba amma sallah wadda aka yi ta sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam da wadda wato ake yi ake karantarwa a cikin littattafan fiqh wadanda aka kira to daga sunna za ku iske ta duk sallah iri ɗaya ce ahli sunna sallah iri ɗaya suke yi duk inda suke duniya da kuma musulmi masu aiki da hadisi amma wanda bai aiki da hadisi shine zaka iske wani sallar shi ta saba mata wani Allah ya gane da mu to sannan kuma daga cikin hujjojin su dan saboda wannan bayani ne muhimmanci suna cewa ai babu tabbat sunna ta kasance ta danganta daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam adamu yaqiniyati sunna Allah bai wajabtar da kai ba cewa sai ka tabbatar da hadisi 100 bisa 100 ya inganta sannan kai aiki da shi abinda ake nufi in shari'a ta ce hadisi in sharuɗa sun ka bayyana a zahiri to ana iya aiki da shi sauran kuma ka bar ma Allah wani zai ce to kaji kuma an ce hadisi eh sai vrai wanda ya rawaito hadisi yana iya yin kuskure hakika haka ne to amma in yayi kuskuren kai in baka gano kuskuren ba Allah ba zai kama ka da wannan kuskure ba me dalili a cikin shari'a ta musulunci a alqur'anance ma Allah ya ce ai aiki da kuskure har aji lahira wannan kuma cikin qur'ani ne saboda da alqur'anin zamu bada hujja Allah ya ce in za a yi li'ani والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها الأذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الص... من الكاذبين والخامسة أن غضب غضب الله عليها إن كان من الصادقين إن متن يزغي ما تسد الجنا أكجي وجل آل an ci shi rantsuwa da Allah kuma ita ta rantsuwa da Allah shi ba za a yi masa haddi ba na kazafi ita ko ba za a yi mata haddi ba ko Allah ce duk a sake su to cikinsu ai akwai wanda kuma ya ƙarya dole. To me yasa shari'a ba ta ce a kama shi ba saboda akwai kiyama mu a matsayin mu na musulmi mun san cewa shari'a akwai saura nan shari'ar duniya tiyatar ne ake yi drama ce za a je gaban Allah ai shari'a ingantatta. To don haka zancen cewa sai hadisi an tabbatar da ɗari bisa ɗari tun da annabi ya mutu ba za a gane ba a'a Allah ya ce in hadisi ya bayyana ya inganta mu yi aiki da shi in akwai kuskure wannan kuma mun yi iya bakin kokarin mu rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wasu sai a daga cikin hujjojinsu hujja ta tara ta akhuru tadwin sunna sun kace ai kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya ma sai bayan da shekara nawa aka rubuta sunna ba a dufu dhakira al-bashariyya saboda hankalin mutum kuma az-zakira al-bashariyya tana da wato rauni ba ta iya yin tunani da kyau ma'ana bayan shekaru shikenan mutane za su manta yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu sannan kuma wal ikhtilat bil munafiqin mutane sun yi ikhtilaf ma'ana sun yi tudanya da munafikai ma istihalati kashfi an sadiq ruwatihim min kadhibihim kuma bai yiwa a gane wannan rawi ne mai gaskiya ko rawi ne makaryaci kaje wata hayaniya da suke karanta da mutane su da kansu suke kama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mu wadansu umurni kuma ya hana wadansu waɗanda ya ma umurni waɗanda ya san abin ba zai shige musu ba sannan manzo sallallahu alaihi wasallam da ya rayu sahabban da sun karayu tare da shi waɗanda suka ruwaito abin da ya rubuta shine tabi'ina suka rubuta su tabi'i tabi'ina su imamu malik da kake cewa an kai shekara ɗari biyu da wani abu su imamu malik su kansu ba su malamai ne su karba amma in ka yarda a bada tarihin ka a bada tarihin malamin ka amma baka yarda a bada tarihin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai mu ce to baka ba annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam matsayin sa ba to sannan kuma sun ka ce shubha ta goma ruwayat bil ma'ana an ruwaito sunna da ma'ana shine hujjar su sannan kuma Allah bai ce zai tsare ta ba a'a ita ma'ana wani abu ne wanda abin da ake son ya sako ya isa ko ba haka ba ai waɗanda suke ƴan Qur'ani ne su da hadisi ba ai suna fassara ma mutanen su alqur'ani da yarurrukan su ko ba haka ba to annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara da larabci kai ka ce baka yadda ba amma kai ka yadda a fassara alqur'ani da turanci ka yadda a fassara alqur'ani da faransanci kuma ka yarda ma kiran sallah kace idan ma an tashi kiran sallah da ko ne yari za a yi ba ma sai da larabci kenan kiran sallah ba abu ne wanda amma kai baka yadda ba shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ce ga yadda fassara alqur'ani ko ko in an ruwaito abin nan da ma'ana kace baka yarda da riwayar da aka yi da ma'ana ba amma kai ka yarda kai ka fassara ma mutanen ka da ma'ana wannan wani irin tunani ne Allah subhanahu wataala ya gane da mu na wato subha ta goma sha ɗai sun kace ita sunna akhbaru ahad labari ne na mutum ɗaya wasu daga cikin su kenan wa min iyarul muhaddisin ka'idodin da malamai ko ma'aunin da malamai malaman hadisi suka bi li fahsiha don su bambance ta an gane ko sun kace zanniyun zato yana iya shiga cikin sa an gane ko wa ghairu mujdin kidan ba zai yi amfani ba walam tuadda ada'u shahada ba a bayar da riwaya ba irin yadda shahada take wannan duk soki burutsu ne da suka kawo wanda muna son ɗaliban ilimi su tashi tsaye fahimtar waɗannan akidoji abubuwa ne waɗanda sun shigo duniya ana barazana da su zaka iske babban malami ya yi karatun tsoron Allah bai yi karatun rigima da gardama ba sai ka iske waɗannan mutane suna kokarin suka zuwa gare shi amma wanda ya karanta wannan aqidar duk waɗannan shubuhin zai bi su ɗaya bayan ɗaya da waɗannan littattafai fa littattafai da na faɗa zai gane su yanzu abu na ƙarshe kan waɗannan mutanen kafin mu mu je gaba shine abu na farko yadda suke tafsirin alqur'ani domin ya kamata mu sayar da tafsirin su yake su tafsirin su ba su yarda da duk wani littafi ba amma suna fassara alkur'ani da yaren larabci zalla shi yasa kullum zaka iske larabci kawai suke ba muhimmanci in ka gane su wajen malaman sunna za su karanta wato nahau su karanta sarf su karanta balaga su kware shikenan shi yasa kullum zaka ji tafsirin su wani yadda larabcin shi ba shi zai fassara aya wannan ɗaya daga cikin abubuwan da suke shi yasa zaka sun ce wasi a kursiyuhu samawati wal ard wato dokokin Allah sun yaroci sammai da kasai kaje da za su cewa wa kana arshuhu alal ma ai dokokin Allah an gane ko sun sun yalwaci duniya to ya za a yi kace dokokin Allah kuma an ce arshuhu alal ma dokokin Allah bakin sama ruwa suke ba su nan bisa doron kasa saboda yaren larabci da kuke aiki da shi abu na gaba suna inkarin nasku ba su yarda a ce wannan aya ta shafe wannan aya ba irin yadda yahuda sun ka tafi su ma aka haka suka tafi da sauransu sannan abu na gaba yadda za ku gane su mutane ne masu inkarin asbabun nuzul idan aka ce wannan aya ta sabka saboda kaza su ce to jidan Allah shi Allah ba a ce ya saukar da abu kaza saboda abu kaza to alqur'anin da Allah ya saukar da shi ba dan a shirya bane ba dan duniya tana cikin bala'i bane tana cikin duhu Allah ya saukar da alqur'ani kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur to in baka yi inkarin musu saukar alqur'ani ba za ka inkarin wata aya dan ta sauka shi dukkan shi qur'anin akwai dalilin da yasa aka saukar da shi ko ba haka ba to me zai hana kuma sashen shi dan wani abu ya faru Allah ya saukar da aya amma saboda su tunanin irin nasu haka ne suke tafiya bari mu bada misali akwai hadisi na Abdullahi ibn Mas'ud wanda yana cikin sahihul Bukhari anna rajulan wani mutum asaba min imra'atin qubla ya samu wato qubla kenan sun banta daga wata mata kaga wannan ya nuna cewa sahabbai su ma suna yin kuskure ba ma'asumai bane fa anzalallah sai Allah ya sabkar da aya wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan min al-layl innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at dhalika dhikra lidh-dhakirin faƙala sai wannan mutumin ya ce, Ya Rasulallah, ya kai manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, Ali hazi, shin wannan aya ta wace ni kaɗai? Ƙala sai manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce, Li jami'i ummati kullihim. Dukkan al'ummata wannan ayar ta shafe su. To kaga wannan abin da ya kamata mu fahimta anan, shina daga cikin asbabun nuzul. Duk da yake akwai saɓani, shi an ce sababun nuzul, tabbas wannan ayar ta sabka a wannan lokacin ne, ko ko dama tana da alaka da wannan matsala shi yasa manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya karanta wannan aya domin in muka dibi wannan aya tana cikin suratu hud suratu hud kuma makkiya ce to kuma wannan wato abin da ya faru a madina ne misali to kenan shin waɗannan ayoyin shin madina suka sauka an ka sanya su a cikin sura ta makka ko ko a dama ayar dai ta sauka amma hukuncin ta ya shafi wannan sahabi shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya karanta mishi wannan aya dukkan su dai kenan wannan ya nuna cewa al'ibratu bi umumin lafzi la bi khususis sabab kenan ibra shine cewa lafazi duk in zai shafi al'umma za su shiga ciki amma ba tare da an kanka hankalta ma lafazi ba to ana akwai maganganu na farko akwai raddi akan yan shi'a domin wannan sahabi an nuna yayi kuskure amma sai Allah ce innal hasanati yudhibuna sayyi'at kenan duk abin da za a ruwaito na sahabbai yan shi'a su yi kokarin kafirtar da su sai mu nuna musu a'a mutane ne suna yin kuskure kamar yadda suka yi kuskure a Uhudu Allah ya gaya mana wato minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum wa laqad afa ankum Allah ce ya yafi na fata an fahimce ni to dan haka ƴan shi'a nan da suke kokarin kafirtar da sahabba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kamata su fahimci cewa wannan ba gaskiya bane domin nan gashi nan kuskure ne yayi ya samu sumbanta kuma an ce innal hasanatu yuzhibun sayyi'at raddi na biyu sai an kan qur'aniyu da suka zo suka ce a'a to ai babu wato al-ibratu babu zancen a ce akwai asbabul nuzul babu asbabun nuzul alhali ko duk qur'anin Allah ya faɗi dalilin da suka sai saukar da shi kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila nur dukkan shi akwai dalilin da yasa aka saukar da shi to me yasa kai inkarin juz'i amma baka yi inkarin kulli ba wannan tambaya ce da muke jira zuwa gare su abu na gaba sai raddi akan wato abin nan waɗanda suke yan zahiriya masu inkarin cewa lafazi yana iya shafar waɗansu mutane da su da ƴan Qur'ani mun ce ai babu asbabun nuzul aya ko da an kaddarta in ta sabka ya za a ce hukuncin ta asbabun nuzul sai mu tambaye ka to kai yanzu ka ce baka yarda da cewa ba mutumin da misali yayi la'ani zamanin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab sai mu tambaye ka tambayar da zamu yi ma a matsayin ka na dan Qur'aniyun to yanzu idan mutum yayi zai yi la'ani da shi da matarsa tunda lafazin alkur'anin ya sauka ne akan waɗansu to mu yanzu ya za a yi mu nemo kuma wani abu tunda ya kamata a ce a sauko da ayoyi sabbi waɗanda za su bayani kan matsalolin da muke rayuwa a kansu kaga sai soki burusu shi yasa a alkur'ani na al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ne gaba daya shi yasa bi umumin lafzi la bi khususis sabab ba dan haka nan ba da mutane da sun karayi zamanin annabi su kadai ne alkur'ani zai magana kansu waɗanda za su biyo baya su ko ana buƙatar wani sabon alkur'ani to da haka dai waɗannan su ne abin da suka shafi waɗannan mutane game da abubuwan da suke kawowa da masu inkarin kiyasi abu na gaba na kusan na ƙarshe shine itiqadi aqidar waɗannan mutane domin ina son mu yi magana ne kansu karara ko da za mu canje lokacin mu gaba ɗaya suna da aqida ta cewa wato duk mutumin da ya aikata kaba'ira in bai tuba ba ya shiga cikin wutar jahannama khalidan mukhalladan fiha wato sun yi tasiri da khawarij da mu'tazila ta nan ne suka tsatso wannan aqidar tasu sai su ce maka ya Allah ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha to amma kuma ma duna zalika zina ba ta daga ciki da kaba'ira domin Allah ce in tajtaribu kaba'ira ma tunhauna an nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima ce a ya shi an nisance kaba'ira in dai ba a tuba ba wutar jahannama za alhali kullun suna amfani ne da ayoyi na alwa'id suna barin ayoyi na arraja su ko almurji'a sai su dauki ayoyi na raja sai su bar na alwa'id amma mazhab na ahli sunna za a haɗa guda biyu innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba mumini na gaske zai bi Allah subhanahu wata'ala kuma zai zamanto cikin sauna da tsoro sannan kuma zai zamanto cikin wato kwaɗayin rahama Allah subhanahu wata'ala daga cikin akidodin waɗannan mutane ƴan Qur'ani suna nuna cewa babu azaban barzakhu dan mu fahimce su da kyau ki maka barzakhu Allah ya ce qalu man ba'athana min marqadina sa su ce wa ai da mu daga cikin bacci ai bacci suke shi ne abin da suke son su ce alhali sai su manta wato sai a tambaye su wato shi fir'auna Allah nuna za a mishi azaba ta barzahu annaru yu'raduna alaiha ghuduwan wa ashiya wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashad al'azab sai ce to ai fir'auna dai aka yi magana sai mu ce to mun ji fir'auna kawai aka yi magana me yasa an kai mishi azaba ai kiyashi ne za a yi yanzu gawo fir'auna tana kasan misra idan ka je kana ganin ana masa azaba a yanzu to ina ne aka yi masa azaba mutanen Indiya akwai kafirai daga cikin su suna kona mutum su kada habdinsa an gane ko toka cikin teku to su ya ake musu azaba ranar tashin alkiyama sannan sai su ce maka to ai abin da ke nuna cewa bacci suke ai za su yi man ba asana min barkadiya sai mu ce a'a lokacin yanzu aka fara yi musu azaba daga baya za a yi busa ta farko busa ta farko ita ce wa nufiqa fi suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi kaga man fis samawati wanda ke cikin samai wa man fil ardi wanda ke cikin kasai fi yana iya ɗaukar wanda ke can ciki ko kuma wanda ke samanta domin fi tana iya ɗaukar ma'ana ta ala kuma wala usalli bannakum fi juzu'in nakhli ay ala juzu'in nakhli fasa'iqa man fis samawati man fil ardi illa man sha Allah thumma nufikha fihi ukhra ana ga musu azaba lokacin da za a yi busa ta farko to kowa zai mutu har wanda ke cikin kabari thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun to lokacin da za su ci man ba asala min marqadina idan baka fahimci waɗannan ba idan kuma kun yarda da cewa mutanen da suka mutu Allah ce wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata waɗanda aka kashe cikin hanyar Allah kada ka sa tsammanin sun mutu to ai muna ganin da yawa daga cikin muminai zaka iske ma naman su an hahalbe su ko an samu su bam ya tashi ya daidai da su to su ko yanzu ya za a yi a gane suna cikin ni'ima tun da yanzu ga halin da suke ciki shi yasa zaka ga wani in ya ga maciji ko wata kunama cikin kabari sai ya ce kamar mutumin ne ake ma azaba waye gaya maka dama wurin da akwai rami da wuri mai sanyi nan ne wurin zaman macizai da kunamu yana yiwa kabarin mumini ne suka shiga yana yiwa kabarin kafiri waɗannan abubuwa mu daina tunanin su ba haka nan kiyama take ba dan haka a takaice suna inkarin dai azabar kabari alhali ko kai ka ce idan mutum bai bai cikin kabari misali dabbobi suka ci shi in kafiri ne to ya za a yi mai azaba to in mumini da Allah ce shi ko wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata shi ko idan dabbobi suka ci shi shi ko kaka za a yi mai ni'ima tun da bakin kabari yake ba shine tambayar da muke muku Allah ya ganar da mu sannan suna inkarin shafa'a su ce babu ceto dan Allah ya ce ya ayyuhalladhina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala shafa'a suna cewa la bay'un fihi babu saye da sayarwa ran tashin alkiyama la annafiya lil jins wala kullatun babu abokantaka wala shafa'a babu ceto an gane ko sai ce maka to ai babu wannan la annafiya ce lil jins shi ko bai san cewa annafiyu lil jins ba amane amma ana iya takhsisin shi da nafsin alqur'ani akwai bai uran tashin alkiyama amma ba irin wanda kake tunani ba inna allaha ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bih Allah ce ayi bushara da cinikin da an kai da shi dan tashi alkiyama zai biya kai ko an ce la bai'un fihi ka ce a dukkan ku ne da ciniki babu shi wala khullatun sai sai maka babu abuwa ta karanta tashi alkiyama waye ga maka babu ta Allah ce al akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illa al muttaqin akwai ta amma waccan wadda aka kore daban wala shafa'a babu ceto ga mutumin da yake kafiri ya mutu a matsayin kafiri shi ma ceto wanda ba za a yi masa ba na a fitar da shi daga aljanna sashi zuwa wuta amma za su nemi ceto a yi musu hisabi wala yashfa'una illa liman irtada sai wanda Allah ya so a yi ma man dal ladhi yashfa'u indahu illa bi izni amma saboda mutum yana da wata buri yana da wani buri a cikin ransa da yake son ya kai ma duk waɗannan akidodi ne na waɗannan mutane daga cikin abubuwan da suke suna da alaka da waɗannan mutane shine sallar su wasu daga cikin su ba sa yin sallah sun ce yin sallah bai dace ba don Allah ya ce wa abud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin sai yaqini ya zo ma suka ce alqur'ani shine yaqini da haka a daina sallah a daina zakka a daina hajji wasu daga cikin su ba su bauta ba Allah kamar yadda waɗansu daga cikin gulatu sufiya suka tafi akan irin wannan fassara alhali ko yaqin shine mutuwa hatta atana al-yaqin har sai da yaqin ya zo muna sannan kuma daga ciki wasu daga cikin su in za su yi sallah suna dibin gabas ba sa yin raka'a ko daya su ne ake kira yan tsaf sannan daga cikinsu akwai masu raka a ɗaiɗai daga cikinsu akwai waɗanda su kawai ruku'i da sujada ba sa yi Allahu akbar a dubi gabas daga cikinsu akwai mai yin sallah wanda kawai raka'a guda guda ce duk yini akwai wanda kuma yake yin sallah raka'a irin wanda muke yi subahin biyu azhur hudu la'asar hudu magriba uku isha'i hudu in an tambaye su su ko waɗannan sai sun kai sabani wasu daga cikin sun kace ai annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ai koyi da shi fa bi da mu kutare ai annabawa sun yi sallah kafin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to wannan wasa da hankali ne sai mu ce annabawa sun yi sallah tare da shi to amma kai shi annabi Qur'ani ya nuna bai ga wani annabi balle ya ga yadda ya sallah domin annabi Isa shine bayan shine daga gare shi sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko ba haka ba bayan annabi Isa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo haka ne ko ba haka ba to alhali ko wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'd ismihi ahmad yace zai zo bayan sa kenan kaga annabi bai hadu da annabi isa ba to waye koya mishi wannan sallah tunda babu ta cikin qur'ani waɗansu kuma daga cikin sun kace ai alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ai shine wato ja'ilil mala'ikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba waye godiya ta tabbata ga Allah wanda ya sanya mala'iku masu fikafikai biyu uli asli hati uji uli ajnatin basna bibbiyu wa thulatha da uku uku wa ruba'a da hudu hudu kaga bibbiyu hudu ne wa thulatha uku uku shida ne wa ruba'a hudu hudu amma sun fassara shi irin sarran su wasu kuma sun kace a'a shikenan dai abinda ake nuhi wa aqimus salata fi ili amri yazo su 17 kenan wai wannan cewa ruku'i da sujada duk malamai ne suka sa su kamar cikin alqur'ani babu ruku'i babu sujada wai aqimus salata shine raka'a guda a cikin alqur'ani to wa aqimus salata yazo 17 shine adadin raka'o'in sallah to su ko nafiloli su ko wa aqimus salata ina nawa an ka samu musu nasu wanda za a yi shi yan uwa duka dai a takaice lokaci ya nuna muna halinsa kuma wannan mutane muna bayani ne kan akidodin su da tafsirin su da kuma irin yadda suke gudanar da sallah insha Allah zu gobe in Allah ya kai muna rai zamu zo mu karasa yadda suke fassara ayoyi da su da zahiriya dan saboda mazhabobi ne masu muhimmanci dalibin ilimi ya waye akan su game da duniyar da muke ciki abin da muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana sai gobe in Allah ya kai muna rai malam ko kai mana addu'a a takaice
الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا عذاب الآخرة آمين.
اللهم ربنا تقبل صيامنا وسائر عبادتنا يا رب العالمين اللهم رفع عنا هذا البلاء يا رب العالمين اللهم انصرنا وانصر بلادنا وسائر بلاد المسلمين يا عزيز يا جبار اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين